من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjidu Muhajirun domin ci gaba ko fara darasi a cikin littafin al-usul thalatha na Sheikh Sheikh islam Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama littafin da muka kammala a baya littafin fadlul islam shi ma dai nasa ne wannan shi ma littafinsa ne afuwan ba a sanar ba wancan satin ko ranar juma'a cewa insha Allah za a fara to rashin yanke shawarin wanda littafin za a sa ne an yi maganar akhdari sifatu salatin nabi kitabut tauhid to zuwa ɗazu dai sai na ga ya kamata mu fara da usulul salasa ɗin kafin kitabut tauhid ɗin da shi ma abu ne wanda yake ƙunshi da aƙida da kuma sanin waɗansu shurut na sallah don haka ne ko yana da mahimmancin gaske a ce musulmi ya san wa'annan usul ɗin guda uku a sheikh muhammad bin abdullahab allah ta'ala ji kansu da rahama yana daga cikin wato sheikhul islam wanda malamai suke ganin ɗaya ne daga cikin mujaddidin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai aiko duk bayan shekara ɗari. a cikin wannan al'umma wanda Allah ta'ala wato Allah ta'ala zai aiko da wani duk bayan shekara ɗari wanda zai jaddada wannan addini suna ganin shi ma Muhammad bin Abdulhab ya cikin mujaddid an haife shi a wani ƙauye da ake ce da shi Oyayina a jikin Najd a wato mamlakatul Arabiyyatul Saudiyya shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar allahu tabaraka wa ta'ala ya yi shi da kaifin basira ƙwarai da gaske sosai wanda a zamaninsa kowa abin yana ba shi mamaki irin yanda muhammad bin abdulhab yake ya zo ɗansa shi ma kuma allah ta'ala ya masa kaifin basira kaifin ƙwaƙwalwa da zuciya mai saurin haddace al'amura domin shi Muhammad bin Abdulhab Allah ta'ala ji kansa da rahama ya haddace alkur'ani bai kai shekara goma ba a duniya kuma hadda mai kyau ya zanto ya yi karatun littattafa da yawa a hannun mahaifin shi kafin ya yi karatu a hannun malaman zamanin sa kuma ya yi shuhura wajen ilimin tafsirin ƙur'ani da fiƙihu da kuma usul fiƙi ɗin da ilimin hadisi da sauran ulum na addini har ya zama yadda ya zama ya yi wallafa littafa da yawa kitabun tauhid yana daga cikin littafi mafi shahara daga cikin littafansa kitabun tauhid ya irin su kashfu shubuhat irin su fadlul islam wanda muka yi da irin wannan al'usulun thalatha din wannan littafin sunansa al'usulun thalatha wa adillatiha al'usul jam'i ne na kalmar asal na ka ce al'asal shi ne tushen abu ko ginshikinsa ko asalinsa shi ne asal ya ce asalin wannan kwanawa ne ana nufin kai ka suwa shi ko kai ka fara mallakarsa kafin wani ya mallaka o mana asali wanda yake ana nufin mai ana nufin uwa a larabci ana cewa al'asal bi mana al'um inda uwar mutum ita ce asalinsa al'usulun talata ma'ana ginshiƙai ko asali ko tushe guda uku wa adillatiha da kuma dalilai hujjoji akan waɗannan asal guda uku ɗin wannan tushe guda uku waile ha shuruɗin sala kuma abin da yake bema waɗannan tushe guda uku shuruɗin sala sharuɗan sallah ma'ana a cikin littafin ya haɗo da bayan usulun salasa ɗin akwai mai sharuɗan sallah wal qawa'idul arba'a da kuma wa ƙa'idoji wasu ƙa'idoji guda hudu kamar littafin ɓangare nawa kenan ɓangare uku kenan na farko akwai al'usulun salasa wa adillatiha adillati adilla din na usulun salasa ne hujjojinsu na biyu kuma shine mai shuruɗin sala na uku a wa'idul arba'a ma'ana ɓangarori na uku al'usulun salasa shuruɗin sala alƙawa'idul arba'a na fata an gani saboda a san me a ciki yadda mun je littafin lalla mu gane cewar yanzu muna cikin asal ne usul ne ko mun gama usul mun shigo shuruɗin sala mun shigo ƙawa'idul arba'a ko a ina miki na fata an gani yau muna sha bakwai ga watan jima'a al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma daidai ne da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya kuma wato datar da mu wajen karantawa daidai da fahimtar wato ilimi da saƙon da yake cikin wannan littafi ya kuma azurta mu amfanuwa da kuma yin aiki da shi daga cikin mafi matsalar matsaloli shine mutum ya sami ilimi wanda yake ilimi ne na gaskiya ilimi mai hujja yin aiki da shi domin yana daga cikin wato mummunan tunani shine ni abin da nake kullum ba zan canza ba ko da na sami dalili ko wata hujja wacce take gwada cewar abin da nake kai ɗin kuskure ne ba zan canza ba to wannan yana daga cikin me kuskuren kuskuren mafi kuskuren kurakure mafi kuskuren kurakure shine mutum ya sami wata hujja wani dalili akan wani abu da yake yi cewa kaza ɗin da yake kai kuskure ne amma kuma ba zai iya sauka daga abin da yake kai ba to wannan ita ce matsala kuma dama shi ɗan adam akwai sabo in ya saba da abu kafin ka yanke masa abu akan kai ruwa rana to lallai mu kudura wannan a cikin zuciyarmu duk ran da muka yi karatu ko muka ji an faɗi kaza a gurin karatu in dai da dalili ya inganta to ka'ida shine in dai ya saba da abin da muke aiwatarwa to mun bar namu mu koma kan hujjar wannan shine halin salafus salih idan ina da kurakurai a sallah ina da kurakurai a mu'amala ina da kurakurai wajen tarbiyyar yara ina da kurakurai wajen aƙida Allah kiyaye ina da kurakurai wajen kaza da kaza to in dai na ji wani abu na ilimi na hujja na gaskiya ba zan canza ba to kenan ma'ana ta shine me na san komai kuma ina kan daidai 200 wanda kuma ba mai hankalin da zai yi wannan tunanin ya ce shi ya san komai ya ce shi 100% abin da yake yi in akan ilimi yake 200 hakan yake kai ma'anar abin kenan in dai aka ce ga kaza da dalili kai kuma ka saba da kaza an ce kaza din nan fa bid'a ne ko kaza din nan haramun ne ka kyale shi kaji cewar to da kun dan akwai wani tunani mummuna da mutane suke gaya wa mutane ce to kuma na da ya rushe kenan bai rushe ba amma ka ci gaba kuma da laifi ko aikata wani abu ba daidai ba bayan samun ilimi a kai ko bayan an gaya maka bayan samun hujja to yanzu laifinka ya fi na baya ba ma irin na baya ba wataƙila da ɗin rashin sani ne amma kai mai neman ilimi ne saboda ka yanzu ilimi ya bayyana gaskiya ta zo bari ka ajiye wancan ka kama na gaskiya lalle mu kudurci wannan ba zai iya zanto kullum muna sauraron karatu ko muna zuwa gurin majalisin karatu amma babu abu ɗaya da ya taɓa canzawa alhali mun ji kuma matsaloli sun fi nawa wanda sun sha bamban da irin abin da muke kai to kenan karatun ya zama kawai muzabzabatul sautiya ne kawai iya kawai sauti ne zamu ji kenan ya fita kenan dama aka je gurin karatu me ake sauraro ake ko ba wai ji ake ba malaman yare kuma sun bambanta tsakanin ji da kuma sauraro ko akwai mamaci tsakanin al-istima da kuma me al'insat ka ji da kuma ka saurara ko da malaman luga na turanci ma sun bambanta tsakankanin hearing da kuma listening to kaga ba kawai kakan je gurin karatu kawai ka ji sautin bai kawai ya fita da kunnen kai tafa haka bai hujjar shine abinda ake bukata kai shine me ka ji ka kuma aiki da shi bismillahir rahmanir rahim malam yace alhamdulillahi alqa'il ba sani ba ana ku akwai irin wannan muqaddimar ku babu shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan akwai na na eh akai ana ka na ku babu bar mu karanta muqaddimar tunda na gabatar da yawa shafi'i malam ya ce alhamdulillahi qa'im godiya da yabo su tabbata ga Allah wanda ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama was wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeen 'ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilayhi Allah tabaaraka wa ta'ala yace shara'a lakum min ad-din an sunnanta muku wato ainihin a cikin addini cewa ku bi ku bi ma wasa bihi nuhan irin abinda aka yi wa annabi nuh wahayinsa ya kuma yi umarni da shi wallazi auhayna ilaika da kuma abin da muka yi wahayi gare ka kai ma kai umarni da shi shine alqur'ani wama wasaina bihi ibrahim da kuma abin da muka yi wasici da shi ma'ana abin da muka yi wahayi ga shi da shi kenan zuwa ga annabi ibrahim wa musa wa isa da waɗannan annabawa din wannan duka shine umarnin Allah shine me an aqimud dina ku tsaye da addini me ma'anar ku da addini ku ta Allah tabaraka wa ta'ala wajen bauta shi shi kadai wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin shi addini kar ku raba kawunan ku wannan yace shi kaza ne wannan yace shi kaza ne yana ganin wani ba musulmi bane shine musulmi koda kuma bashi da wani dalili wanda yake gwada cewa wancan din ba akan musulunci yake ba domin akwai wanda zaka ga hanyar da ya kama lalle ba akan musulunci yake misali kamar ɗazu ana maganar cewar waɗanda suke yan fararen kaya ƙur'aniyun na ji a wani guri a wata majalisa ana maganar cewar ba musulmai bane wani yana ganin cewa bai kamata a ce musu kafirai bai kamata a ce ba musulmai bane ba musulmai bane da gaske tunda duk mutumin da baya sallah ko mutumin da ya ce bai yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ya musulmi bane to saboda ka in dai ba abu ne wanda yake ya bayyana da gaske cikin aƙidar mutum ko aikinsa ya gwada cewar ya fita ba ko kuma ba ma musulunci yake ba to kada ku yi ƙoƙarin rarraba kauna kabura adal mushriki na mata da wa'amu ilai ya abin ya girmama ya tsananta ga ainihin mushrikai abin da kuke kirayensu a kansa na cewa su bautata wa Allah ta'ala shi kadai Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa ya hadi ilaihi man yunib Allah tabaraka wa ta'ala yana zabar wanda ya so gare shi ya bashi annabtaka ya fahimtar da shi addini yana kuma shiryar da wa ya hadi ilaihi man yunib yana kuma shiryar da wanda ya koma gare shi idan mutum ya kama hanyar koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya shirye da shi malam yace wassalatu wassalamu ala rasulihi alqa'il kuma tsira da aminci su tabbata bisa manzansa wanda ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci bisa ginshiƙai guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan me ma'anar shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah ma'ana tauhidi kenan kadai ta Allah shi kadai dama aka ce tauhidi ana nufin kadaitawa tauhidillah kadaita Allah ta'ala shine Allah shi kadai wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wa iqami sala wannan shine na daya wa iqami sala yin sallah na biyu kenan wa ita'i wa ita'i zakka da kuma yin wato bada zakka na uku kenan wa hajjil bait da kuma yin aikin hajji mana ziyartar ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala domin yin ibada yin hajji wa sawmi ramadan da kuma azamtar watan ramadan wannan su ne ginshiƙan musulunci da aka gina shi a kansu guda biyar mana da ya ce wa salatu wa salama ala rasulihi alƙa'il wanda ya faɗi wannan wa ala alihi wa ashabihi tsira da amincin kuma su tabbata bisa iyalan gidansa da sahabbansa khiratul umma khiratul umma mana zababbun al'umma cikin wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi wato iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su saboda haka duk wanda yake aibata sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yayi sunan sa yayi zalunci domin bai sanya abu a gurbin sa ba sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita su kamar inda ya fifita iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam na fatan gani kuma su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su Allah ta'ala ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala ce shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya taimake ka da muminai ma'ana sahabbai to da kaso ne khiratul umma zababun wannan al'umma wa hudatul a'imma kuma su ne shugabanni wato na shiri masu shiryarwa hudatul a'imma ma'ana su ne shugabanni masu shiryarwa wa man amila bi shar'ihi ila yawmiddin kuma tsira da aminci ɗin ya tabbata ga duk wanda ya aiki da shari'arsa shari'ar wa annan muhammad sallallahu alaihi sallama ila yau mai din har izuwa ranar alkiyama ma'ana addu'a ce fatan alkhairi ne ga annabi sallallahu alaihi sallama ga iyalan gidansa ga sahabbansa ga dukkanin musulmai sai ma da ya ce amma ba'adu baya da haka fa ya muhammad munir abda aga al-dimashqi al-azhari muhammad munir abda o abdu aga al-dimashqi al-azhari yace sa'alani kathirun min ahli al-ilm da yawa daga cikin ma'abota ilimi sun tambaye ni ahli al-ilmi ma'abota ilimi wal ma'rifa da kuma sani sun tambaye ni sun nema daga gare ni an uɗaɗɗi'a risala risalatul imam al-mujaddid cewa ne uɗaɗɗi na buga ma'ana ne printin risalar al-imam al-mujaddid wannan shugaba mujaddidi shekul islam muhammad abdulwahab fil usuli talata cewa na ɗaba'ata wa adillatiha fi usuli talata wa adillatiha wato wannan risala ɗin wannan saƙo da ya rubuta wannan message da ya rubuta mai suna al'usulun salasa wa adillatiha wato ginshiƙai asali guda uku da dalilansu wa shuruɗin sala da sharuɗan sallah wa wajibatiha da kuma wa wajibatuha da wajiban sallah wa arkanuha da kuma rukunansa ya ce wa an shurha bainar musulmina suka nema na buga wannan littafi ko wannan wato rubutu da ya yi na kuma ya shi tsakankanin abin nan musulmi ɗabi'u haɗin can ana nufin wato ya yi printing ya yi publicating abin wa'unan shirha ya yi distributing ya zama to ya yaɗu haka bainar musulmi na lasiyama al'awam milhum tsakankanin musulmi la siyama al'awamu minhum musamman ma gama gari ordinary mutane awam wanda suke ba wai malamai ba liyan tafi biha don su amfana da wannan risala ɗin waya amilu bi hakamiha kuma su yi aiki da hukunce-hukuncen cikin wannan rubutu nasa wa hiya sahalatun muwajjizatun sahiha yace wannan sahala wato rubutu ne ko wato takarda ce da rubuta ko littafi da rubuta mai sauki muwajjiza dan takaitacciya kuma sahiha ingantacciya ala madhhabi ahli sunnati wal jamaa a bisa irin tsarin ahli sunna wal jamaa yace fa ajabtu fa ajabtuhu lidhalik wanda ya nemi ne wannan sai na amsa masa walamma kana fiha ba'd ba'd ahadith yayin da ya zamto yana nufin ko da ke cewa walamma kana fiha ba'd ahadith ko da ke cewa a cikin fiha a cikin wannan risala ta shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ba'd ahadith akai waɗansu hadisai lam tukhraj wato bai yi takarijinsa ba lam tukhraj ba yi takarijinsu ba in aka ce takarijin hadisi shine ka ce an rawato daga wani kuma wane wane wane kun da hadisi an yi takarijinsa misali ka ce innamal a'malu bin niyyati da kuma innamal a'malu bin niyyati a ce to kai kai takarijin wannan hadisin mana ana nufin me wane ya rawaito da wane da wane daga wane aka karɓo shi an wane kuma wane ya rawaito shi wannan aka ce innamal a'malu bin niyyati wane ya rawaito wannan aka ce bin niyyat da jam'i wane ya rawaito a gurin tasariji ake gane wane ne ya aiki wajen fito da wannan hadisi yanzu kawai in ka zo ka ce afdalul a'mal as-salatu fi waqtiha da kuma afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha idan aka yi takariji a ce a to ai takarijin ya gwada ɗaya inganta ɗaya inganta mafificin ayyuka sallah a kan lokacinta wannan ya inganta sallah a farkon lokacinta wannan isnadin akwai roni a gurin takariji ake gane to shi wannan wannan bawan allah wannan malami muhammad munir tunda shi sheikh muhammad bin abdulhab ya rubuta wannan littafi ne ba tare da ya je tsabba shi ba ba ji an yi tafin an yi firintan ba ina fata gani tun da yanzu ya kai shekara nau kenan da wannan da haihuwarsa tun da rasuwarsa wajen shekara 1200 wani abu amma haihuwarsa shekara 1115 1115 yanzu kuma na 1446 shekara nau kenan da haihuwarsa zuwa yanzu ɗari ku da wani abu nau kenan nau ne wani abu wa zai iya gane mana nau kaga kaga kenan ya dade ya shekara 300 da wani abu a baya kaga zai zamto a lokacin da ba a nan 331 to shekara 331 lokacin haihuwarsa to da 200 din ma idan ka cire 200 shekara 240 haka misali to kaga wannan shekara 240 da ta gabata a baya ko 250 da wani abu a lokacin za ka samu ba a ɗiba'a na manta adadin shekaru ɗin da aka fara ɗiba'a a masar to ko da ma a ce lokacin ɗin a ɗan baya-baya lokacin an fara to za ka samu ɗiba'ar ba ta waffaru ba a duniya tun da al'amura in suka zo suna sababbi za ka samu ba su yaɗu da yawa tun da ko nan garin da a gurin da babun fotokafin ma la'allah dole ma zai zan babu to lokacin da ake kuma guri ɗaya ne lokacin mun sani can ake wajen microfinance ɗin ya guri ɗaya ake fotokofi in ka je in ya lalace kuma gari ya tsaya cak ba wanda zai ba wani gurin fotokofi da kaga da abu ne mai sauƙi ya zama to babu ɗiba a ɗin saboda ka da yawa daga cikin magabata sun rubuta littattafansu ne ba a tafin bai yana nan aji ya rubuta kaza ya aji ya rubuta kaza ya aji ya rubuta kaza ya aji wani lokacinsa akwai takarda ya rubuta da hannu wani lokacinsa babu takarda ya rubuta a fata ne ta dabba ya yi yanka fatocin ya yanka ya yi tawadarsa ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta ya tara su ya ɗaure shi wannan littafi kaza ne gudansa ga sha'ana wancan shi ma rubuta nasa kaza da aka zo aka sami wannan ƙere-ƙere na zamani sai aka fara ɗaukowa to shi wannan wannan malamin wannan ban Allah Muhammad Munir sai mutane suka nemi ya ɗauki wani mana daga cikin littattafan Muhammad bin Abdulhab ya ɗabba'a shi shi ne yake cewa sa'alani kathirun min ahadul ilm da yawa daga cikin ma'abota ilimi wal ma'arifa da kuma sani suka nema daga gare ni an utabbi'a risala risalatul imam mujaddid na rubu na yi ɗiba'a na yi tafin risala sannan da shi ne ke cewa walan ma kana fiha ba'adu ahadis duk da ke cewa a cikin wannan risala tasa akwai waɗansu hadisai lam tukhruj wanda ba a yi takarijin su ba ina fata an gane maganar takariji ko yace ja'altu alaiha ta'aliqan yuwaddihu ba'd al-ma'ani na ja'altu alaiha ta'aliqan akan su na sanya ta'aliqi na dan yi comment ta'aliq na dan yi comment haka akai yuwaddihu ba'd al-ma'ani wanda wannan ta'aliqin wannan comment da nayi zai yuwaddihu ba'd al-ma'ani zai sake fayyace sashin waɗansu ma'anoni wa yahillu ba'd al-alfaz ya warware waɗansu lafuzan da malam ya amfani da su wajen faɗa wasu kalmomi ma'a izul ahadith ila makharijiha tare da daga hadisan zuwa ga wanda ya takharijin su wanda ya fada hadisi din cewa wani ne ya rawaito shi yace wallahu as'al Allah nake roko bi mannihi wa karamihi Allah nake roko da wato kyautarsa da yake bayi da karamcinsa nake roƙonsa al-ikhlas wato yin aikin nan dan shi nake roƙansa ya azurta da ikhlas fil amal wajen aiki wal isma min zalal ya kuma ka ya bani kariya daga zamiya kar ina cikin aikin shedan ya zamar da ni nayi ba dan Allah ba Allah ta'ala ka kare mu bismillahir rahmanir rahim to wannan muqaddima ta shi wannan malami Muhammad Munir to malam zai fara ainihin ga ainihin yadda rubutun littafin yake daga nan aka fara bismillahir rahmanir rahim malam ya fara rubutu da basmala duka littafin sa haka yake yi ina koyi da littafin Allah tabaaraka wa ta'ala wa ta'ala alqur'ani da aka fara rubuta shi da bismillahir rahmanir rahim yace ilam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama ka sani wato kai mai karatu yake wa addu'a yake cewa ka sani annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail annahu yajibu alaina yana wajaba akan ta'allumu arba'a masail musan wasu mas'aloli guda hudu yajibu alaina yace yana wajibi ne akan kenan sanin su din ba mustahabi bane ko wajibi dole ne kamar yadda mai akhdar yace أول ما يجب على المكلف من تصحيح إيمانه تصحيح الإيمان با با مستحبي bane ko ba zabi bane kuma menene wajibi dan shi awwal ma yajibu ala mukallaf na farko kenan zai kawo su wajibai kuma yi ta kawo ko wajibu alaihi alaihi alkadhib karema menene wajibu alaihi me abin da ya kawo me wa ya harimu alaihi alkadhib kai ko yana haramta akan sa yi ƙarya wal ghiba wa kaza kaza abin da ya haramta ya wajaba akan sa haka misala wa zakat ma'rifatu ma yusluhu bihi fard ainihi kaza kaza da sauransu to anan yake cewa annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail yana wajaba akan mu musan wasu mas'aloli guda hudu al'ula mas'ala ta farko al'ula me yasa aka ce ula ba a ce awwal ba wanda ba ana cewa awwal ba nan sai aka ce ula a gaba kuma ce a saniya na uku ya ce a salisa na hudu an rabi'a wani lokaci kuma aka ce al'awwal a sani a salis a rabi a hamis a sadis na an shirku wanda ya gaya mana me yasa aka ce al'ula ko a saniya ba a ce al'awwal a sani a salisa saboda ma'adud abinda za a irga din idan mace ce idan kanar ma'adud inath bai kwan al'ula idan kanar ma'adud al-zakar sai a ce mai al'awwal idan abin da za a irga din mace ce sai a ce ula to mas'alatu ai kaga mace ce tunda da ta arba masail mas'aloli guda hudu yace wannan jami'i ne ya ne mufradin ya ne mufradin mufradin masail mas'ala ko mas'alatu al'ula mas'ala ta farko al'ilmu mas'ala ta farko daga cikin mas'aloli hudu da suka zamto wajibi musansu shine al'ilmu ilimi wa huwa ma'rifatullah ilimin kuma shine mai sanin Allah kenan duk ilimin boko mutum inda bai san Allah ba a gurin Allah ba mai ilimi ba na wata gani duk tarin iya lissafin mutum ya san ilimin kimiyya ce scientist ne ai ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza amma bai san Allah ba da bashi da ilimi zero ne gaba ɗaya duk iya calculation ɗinsa kuma duk iya haddace formuloli duk iya kaza duk iya kaza da bashi da ilimi mala yace al-ilmu ilmi wa huwa ma'rifatullah ilimi kuma shine sanin Allah wa ma'rifatu nabihi da kuma sanin wato annabinsa wa ma'rifatu dinil islam da kuma sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai hujjoji wannan shine abu na daya na daya shine me ilimi shi kuma ilimi din shine me sanin Allah sanin manzansa sanin addinin musulunci da hujjoji wannan shine ilimi الثانية مسألة تبيو العمل به ين أيكي دا شي إلمي دين شيني مسألة تنوى تبيو ين أيكي دا إلمي دين واجبين كوكوي إلمي كي أيكي دا شي فما كسوكي واجبين دا شي كنكو العمل به ين أيكي دا شي الثالثة مسألة أكو الدعوة إليه كلا زوا غشي ونن إلمي دا كوكويا كلا زوا غشي الرابعة مسألة هدو الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى فيه yin haƙuri akan kira zuwa wato yin haƙuri akan cutarwa da za ta same ka cikin sha'anin ilimi ɗin domin in za ka yi da'awar za ka kira mutane zuwa ga addini sai ka samu wa'insu cikas ka samu wa'insu ta'akudat wasu tahaddiyat wasu kaza wasu kaza ba ka za ka yi haƙuri matsaloli da malam ya ce annahu ya jibo alaina ta'allumu arba'a masail ya waje ba a kan musan matsaloli guda hudu na farko al'ilim ilimi na biyu kuma al'amalu bihi yin aiki da ilimin na uku kira zuwa ga ilimin na hudu kuma yin haƙuri akan cutarwa da ciki in aka ce al'aza Allah ta'ala ce la yadurrukum illa aza ba za su iya cutar da ku sai dai aza amma mana addur cutarwa ko al'aza cutarwa amma sai Allah ta'ala ce la yadurrukum illa aza ba za su iya cutar da ku a gangar jikinku ba illa aza sai dai da fatar baki malaman loga suna cewa al'idra wato addur shi ne cutarwa a gangar jiki al'aba kuma cutarwa da baki ya ce su mafi wannan duk 'yan sabon su ɗin mafi haka suke ta wannan iya da baki to wannan kuma sai ya faru sai ka yi haƙuri ko kana karantar da mutane suna maka jafa'i ko kana karantar da su suna maka jahilcin mu'amala to duka wannan sai dai ya haƙuri dole sai an sami al'aza da baki wannan kuma abin da ake bukata wajibi ne kai haƙuri ake sai kai wayannan jahilan ɗalibai ne to ai dama dama sun zo su koya ne ai ko kuma kai wayannan ƴan ƙauye ne ba su iya laduwan neman ilimi ba a haka ake idan ana yi isiyar kuma sun iya haƙuri ake so a yi kuma kullum al'amura suna caccanzawa ne suna caccanzawa ne za ka samu la'alla wato cutarwa ta baki ɗin tana ƙaranci kullum tana sake raguwa saboda mai mutane suna sake waye da addini an sake wayewa a da ai a gurare da yawa ko da nan garin idan ka karanta suratul fatiha in ka zo ghairul maghdubi alaihim wala dallin iya dallin zaka faɗa cikin wannan ɗayan zalimi iya dallin ba kawai inda ka faɗi ba a yanda take ba ce ka ji izala kai kuma wannan in ka faɗi idan ka faɗa abu ka ce Allah kai sai ka ce Allah Allah kawai duk wani abu ne inda kai kokarin kawanta yadda ke ce kai fa'in nan hukufa akwai karkara gemu kuwa bai suhanan inda ake al'amura ko wani ya ce zugo mahaifinku ko wani kawunku ya ce ni ban ajiye ba ka saka ajiye ba ni da kai za san waye ya girma wani a gidan nan to kaga abubuwan sun an fahimci al'amura kaga an samu sassauci kenan an samu sauki na wajen aibata da baki din kuma mutane sun gane su ma malaman nan ko su ma masu karantar wannan su ma ba mala'iku ne kuma ba annabawa ne sau da ka in suka yi kuskure ma suka iya to ai normal su ma za su iya samu sai dai bai kamata a matsayin shi ma ne amma dai ba a adadin mutane da da suke a ca kamalami yanzu ya sha banban da da na wata gani sai dai la'alla kuma adab laduba inda ake wajen neman ilimi kuma ya sha banban da da yanzu ko shaka babu irin idan ka samu irin wanda suka karanta da mu irin malaman haka ka samu malaminka in ya gaya maka yanda yi sai ka ga da bambanci da kai yanda kai a yanzu a ce kai irin wannan abu sai ga ba za ka yi abu ranar mun yi magana da wani a nan bakin masallacin nan muke taɗi da shi akan yanayin neman ilimi irin ya zo ya neman shawari ne kawai ba a shawarci mai zai ya kamata yi in ce na farko dai akwai bukatar haƙuri wannan abin ka yi guzurinsa mai ƙarfin gaske saboda wani lokaci sai ka je ranka ya ɓaci to ka yi haƙuri karka ce ba za ka sake zuwa sai ce a to ya kaza kaza kaza magana da sai sai yanke ce masa to bari baka misali ɗaya ni sai na ce masa ni akwai abin da na karanta a gurin malam Ali Kawari anan yace lokacin ka san da ba gidaje da kuma gine-gine akan hanya kamar yanzu a ɗan wancan ɗan shekarun ma ba kaga dai ba wai mu shekarun siya ba daga zuɗan ga zuwa nan gurin tunda lokacin babu iya kwamandan ba bbf babu ina ga wancan gamaloji ma ba gamaloji ma yasu babu lokacin wani forest ne a gurin babu dai wasu abubuwa da yawa wanda ke na yawan zirga-zirgar mutane ba wannan gidan man dama shi wannan na kwanan nan ne da lokacin da muka da makaranta an same shi a gine wasu abubuwa da yawa babu na shi to a keke zan zo daga can zan yi magarba a nan zan yi isha a nan amma wani lokaci bayan sun ci abinci ba za a fara a kira kamar misali nan ne suke zaune to a can za ka zauna afin a kira wani lokaci za a kira a baka a koya maka karatu za a kira a baka ilimi karfe 8 watan sai karfe 9 watan sai karfe 10 yace a ya jinjina mai ganin kai an yi shi zai zo ya zauna a guri da yi magarwa isha ya jira sai wajen 10 ko 9 sannan a kira ka a ce zuwa dora ma ka tafi kuma gobe sake dawa kuma da keke wata ran kana hanya zai fashi duka tafi gida da turi irin wa'annan abubuwa haka na ba shi misalan waɗansu al'amura da ce saboda haka inda za ka nemi ilimi to kai haƙuri kuma ka shirya wa kai duk wani abu da ka san inda ba wai haramun ba ne za ka iya ka kasan da kanka wajen ka nemi ilimi in ce kawai ka shirya wannan abu wallahi wani abu ya faru yana kuma yawan nanatuwa wasu dalilai akwai wasu adadi da muka haɗu da su lokacin da muka je sudan da wasu abokanmu da yawa akwai wanda suka sani akwai wanda ya zo har nan mun zauna shi a ɗakin nan muke taɗin da shi wanda na muka je kusan kowa zai ce kaza ya zo da shi wanda ya ce kaza ya zo da shi wanda ya ce kaza ya zo da shi guzuri zan ji to ai ni bai kamata mu faɗi mai zo da shi to in na faɗa ya zama wani abu na kamar ganganci ne saboda kankantar ni abin da na kullo na guzuri ne ce ya zo da kaza an ba shi miliyan biyu ya canza ta zama dala wannan na canza miliyan uku ta zama dala wannan na zo da dala dubu kaza to ni zan je da dala ɗari bakwai na sauka ba ɗaya a aljihun wannan ciki na dala ɗari bakwai ina zuwa aka ce to yanzu ka canza dala 100 za ka yi tasiri a janif za ka sai katifa za ka sai gas za ka sai kaza za ka sai kaza ya dawo 600 sake canza daya za a ɗan kama guri tukun na kafin ya saura 500 ina shiga jami'a aka ce to dama dala 1000 ake biya kuɗin duk shekara to amma mu bana kuma amir da shi dala 500 saboda su suna da wani abu su da ne shekarar baya dala 1000 shekarar mu kuma wani next abin nan session kuma sai aka mai da shi dala 1000 hailo wani iko ala shekarar da je sai zama 500 to daga aka sake samun aka je muke magana da wani malam abdulaziz dan ran da muka je gurin abin nan ta'aziya na limamin balaga muke magana da shi ke cewa yana zai zo muna shirya zai zo yi daura anan ko yi muhadara haka ne anan yake tuna magana da shi ranar yake cewa to yanzu me tunaninka in ce tunaniya shi ne akwai ayyukan da in na samu zan yi ya ce kamar mai ce kamar wanki da guga kamar lodin siminti a mota kamar lankwasa rodi ya ce lankwasa rodi kamar ya ya ce eh ai na yi aiki a kofar ruwan na iya abin nan haka inda yana zuwa a miƙe ne makan je gidan rodi a sharaɗa mu lodo yau za a lankwasa haka ya zama wannan bunch motion din a daure shi da abin nan abin nan za ka mutane kanta sosai haka ya ce za ka yi wannan aiki da kwaye kwaye normal ma kwan gidan samu an na samu wani ya samu soke da kofar gidan su zan fara wanki da guga sai wani ban aron kwamfuta sau na je da kwamfuta abin da ya cracking hard disk sau ne ban aro shikenan na karbi tafin to na iya tafin lokacin kafin tafi dama ina da business center na kwamfuta a wannan dalilai shikenan kuma ya ce to kai ka iya wannan ma wanda ce ga aiki na dama ga project ina shikenan aiki sai yawa sai zama kamar guri da gadar mai zuwa na ba a kawo keji daya inda na turanci ne saboda kafin ka samu mai buga takardar turanci aiki ne su wanda iya tafin din ingiliziya aiki ne ja daɗe ne suka iya tafin din turanci kaga kamar mu anan ne sai ka zagaya kafin ka samu mai larabci aiki da shi kina abubuwa kuma sai suka zama duk suka abin nan sai to kullum kai tanadi cewar in ka samu waɗansu cikas ko waɗansu ƙalubale ka yi a redi da wannan taskin kana ji insha Allah za ka iya abin nan to haka ake so ɗalibin ilimi ya zama amma ka ce kullum za ka yi karatu ne in akwai kuɗi ko in akwai dama ko in akwai gata in babu kuma za ka yi wato gaskiya da matsala to al'amura dai yanzu suna kullum suna sake yin ana sake simplifying abubuwa ɗin ana sake samun sauƙi za ka samu wani in ya gaya maka yanzu su kuma wanda suke malamanmu in sun gaya mana sai mu ji kan ba za mu iya da suke wasu to haka abin yake ta tafiya amma dai kullum abin da ake so shi ne al-ikhlas kamar da shi malam muhammad mundir ya ce ina roƙon allah ta'ala bi mannihi wa karamihi al-ikhlas al-ikhlas fil amal da saboda haka waɗannan su ne matsaloli guda nawa guda hudu eh guda hudu na farko ilimi na biyu kuma aiki da shi na uku kira zuwa gare shi na hudu haƙuri akan cutar a kansa wannan su ne matsaloli guda hudu insha Allah zai ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai kawo dalilai a kai ayoyin alƙur'ani ko hadisai na nan sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya yi yan sa ashirin da ya fi awon kenan to ƙauluhu ta'ala dalilin hakan kuwa shine faɗin Allah maɗaukaki inda ya ce bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah tabaaraka wa ta'ala yace wal asr Allah ta'ala yana rantsuwa da al asr asr malaman tafsiri suka manganu guda biyu wasu ke cewa al'asr shine ad-dahr zamani Allah ta'ala ya rantsa da zamani wasu ke ce al'asri ana nufin sallar la'asar da Allah ta'ala ce hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ta'ala ce ku kiyaye sallolin nan ku lura da salloli gaba daya kuma ku lura da sallar la'asar domin salatul wusta da yawa sun tafi kan cewa la'asar ce duk da ke cewa suna ganin azhar ce ita ce ta tsakiya amma dai masu la'asar ɗin kamar sun fi yawa sun fi rinjaye da sau daga Allah ta'ala ya rantsi da zamani ko kuma sallar la'asar kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce a wannan na guri na ya masa hashiya ya sauki ya ce aka sama jalla jalaluhu bil asri Allah ya rantse da al'asr wa huwa ad-dahr wato shine zamani lima fihi min al-ibar min jihati murur al-layl wan nahar saboda abin da yake ciki na lura ta yanda dare da rana dare ya zo ya wuce rana ta zo ta wuce to wannan gudanar da zamani yake a jima a yi duhu a wanne ka za a yi haske a wanne ka za a yi duhu to Allah ya rantse da wannan abu Allah ta'ala ya rantse da wannan zamani in sai zamani in sai ce innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara wannan cewa lalle dan adam yana cikin hasara ya game kowa da kenan kowa da kowa kenan amma sai Allah ta'ala ya istisna'i sai ya exemption waɗansu ya ce illallazi na amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa'amilu salihat bayan imanin ba su zauna haka kurun ba wa'amilu a salihat suka aikata kyawun ayyuka ga imani kuma ga aiki kenan kenan iya imani kaɗai baya iya wadatarwa sai an yi mai ta yi aiki wanda ka tashi kai sallah ce kai imani fa anan yake a to baya wadatarwa inda a nan ɗin ba komai a ciki da yana ciki zai motsa gaban ka kai sallah innal insana lafi lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat sai Allah ta'ala ce wa tawasaw bil haqq suka yi wa juna nasiha da gaskiya al haqqin nan da yawa daga cikin tabi'ai kamar su mujahid da wani sa sun fasara wa tawasaw bil haqqi shine suka yi wa juna wasiya da alqur'ani suka ce alhaƙi ɗinnan ƙura'ani ake nufi cewa suka yi wa juna wasihar cewa mafa koyi ƙura'ani mafa bi karantarwar alƙura'ani mafa hannu daga abin da ƙura'ani ya hana mu mu siffatu da abin da alƙura'ani ya umarci mu da shi wata wasa bil haƙi suka yi wa juna nasiha da gaskiya ma'ana alƙura'ani kenan wata wasa bil sabri suka yi wa kuma juna nasiha da haƙuri shi ma asabar wasu ke cewa asabar ɗin ana nufin haƙuri wajen koyon ƙura'ani Ma'ana dai ɗan mutane suna cikin hasara ne sai dai waɗanda suka yi wa juna nasiha da wato sai dai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suka yi wa juna nasiha da haƙuri a wato gaskiya riƙo da alƙur'ani da kuma mai yi wa wato yin haƙuri kenan wata wasu bil haƙƙi suka yi wa juna wasiti da alƙur'ani alƙur'ani ilimi ne kenan ko shi ne mafi girman ilimi ba to dama a matsalolin na farko shi yayi me al-ilm ilimi to ma'ana yana daga cikin fahimtar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akan wannan aya al-haqq da kuma as-sabr suna magana ne akan al-Qur'ani akan koyan ilimin al-Qur'ani kenan ko koyan ilimi shi sama ya kawo surar a inda yake magana akan ilimi na mutan gani qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam ash-shafi'i Allah masa rahama yace lau ma an zalallahu hujjatan da ma a ce Allah ta'ala bai saukar da wata hujja ba ala khalqihi bai saukar da wata hujja akan halittinsa ba illa hadhihi sura sai wannan sura kadai la kafatkum da ta isi su da iya wannan aka saukar gaba ɗaya wahayin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul asr ce da ta isa yace ita kadai ma ta ishin kowa ta isa ka yi kyakkyawa ka bar mummuna ta isa al'amuru bil ma'arufi da kuma annahi anil munkar na fatan gani wa ƙala al-bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari ya faɗa Allah masa rahama a cikin jizi'i na ɗaya shafi na 44 a babin da ya sa masa suna babin ilimin kabal al-kawul wal amal babin da zai magana akan ilimi kafin magana da kuma aiki ai ilimi tukunna ba faɗa ba ba kuma aiki ba ya zama yadda ya zama yanzu maganganu a kan hidimar ilimi sun yawa wane ya ce kaza wane ya ce kaza wani ma bashi da bai taɓa zuwa ko kuma bashi da malami ma a duniya wanda yake koyan addini kwata-kwata amma shi ma na iya magana kan addini saboda arena addinin allah kawai sai rubuta wani abu mafi karanci shine wato abinda ake yawan yadawa kasan jingina Allah ta'ala magana fa babban al'amari ne yace ai Allah ne yace tashi in taimake ka ai na faɗa yana cikin ma'anar tabbas yana cikin ma'anar shine mutum yayi bakin gurbaran sa Allah ta'ala ya sa masa albarka wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana idan dai kai kokari Allah ta'ala zai taimake ka akai amma bai ce tashi in taimake ka kai tsaye da irin wannan lafazin da Hausa suke yawan yawo da shi amma tunda Allah ba tambayar mutane yake nan take in ka faɗa ce yaushe na faɗa saraka sai kowa ya ta faɗa amma inda ce abin da ake cewa Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza da ce mutum yana faɗa sai da ce yaushe ka ji na faɗa haka da kaga yanda mutane sai kafa kafa da bakin su ai Allah ya ce kaza dan Allah ya ce kaza dole sai an yi takarama al-Imam al-Bukhari shine yayi babi mai zaman kansa mai cewa mai suna ne babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik wato yayi wannan a matsayin babi ne mai zaman kansa a cikin sahih bukhari babin da yake magana akan ilimi kafin fada da kuma aiki dalilin hakan kuwa da yasa wannan babi suna babin da yake magana akan ilimi kafin magana da aiki yace fadin Allah ta'ala fa'lam ka sani kaga sai ce fa'lam ka fa sani annahu la ilaha illa huwa babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi Allah ta'ala annahu la ilaha illa Allah bikum babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbik Allah ta'ala ce ka nemi gafarar zunubanka Allah ta'ala yana son mu Allah ta'ala ba so kowa fa shiga wuta ko mutum daya in ga mutum a wuta to kawai shine abin sa yayi yawa ya zo cikin wani hadisi annabi Musa alaihi salam lokacin sa ya tafi ya tafi an yi rashin ruwa ya fita da banu isra'ilawa bayan gari kusan mutum dubu saba'in ko fiye da haka ya roƙi Allah ta'ala ya ba da ruwa sai Allah ta'ala masa wahayi ce Musa alaihi salam akwai wani mutum ɗaya sanadiyyarsa ba zan yi muku ruwa ba yana yawan saɓona ya kuma matsa da wannan saɓon in dai kana so to ya fita annan Musa sai ya ce ya ubangiji mutanen nan sun yi yawa tun dubu saba'in ko fiye da haka ne magana za a su ji cewa ina cewa wani fita ya ce a kai na ka faɗa ne amma mu za mu isar inda Allah ta'ala zan isar kullum kowa sai ya ji in ka faɗa sau da haka annan musa ya sanar kowa kuma ya ji muri annan musa da su Allah ke nisu wannan ta'ala da ya ji wani mutum sai ya ji sai ya zuba ido sai gaba wani fita sai ce a zuciya ce kai na gwana fa abin da ni ake ce ni nake kaza ni nake kaza ni nake kaza ce na ga da ni ake wannan abu sai ya sa kansa cikin tufafinsa kamar cikin rigarsa haka ce ya Allah na yi ta zunubin nan na yi ta saɓon nan ka sakarta ne ya Allah ya Ubangiji yanzu kuma idan na fita ya Ubangiji ka bayyana ni wanda lokacin da nake laifin ya Allah ka sakarta ne na tuba gare ka ya Allah yanzu kuma na tuba ya Ubangiji ka yafe min ya Ubangiji in na fita zan bayyana insha Allah tabaraka wa ta'ala yace annabi Musa alaihi salam za a yi muku ruwa yace ya ubangiji amma ga kowa ya fita ba sai yace ai ya tuba sai annabi Musa ne ya ubangiji ya fito ya fita mana a fidda shi in aka shi sai yace ai annabi Musa na ya nemi gafarata kuma na suturta shi lokacin da yake saban ma ballantana kuma lokacin da ya tuba dan shi ma bawan yayi tawassuli da wannan shi ya ubangiji lokacin da nake sa'a maka maka kasarta ta ni ballanta na yanzu da in tuba ya ubangiji ka yafe maka sirta na ta daga nan Musa na yafe masa kuma na sirta saboda ka ba za a san waye ba saboda ka aka yi ruwa aka koma gida gaba daya saboda ka Allah ta'ala mai gafara ne to anan sai Allah ta'ala ya ce wastaghfir li dhanbik ka nemi gafarar zanubanka ma'ana kaga bambanci kenan Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala shi ya halicce bayi ya ake azurta su da ilimi da dukiya da komai da ka sani da lafiya da gangar jiki da kyan halitta da komai da ka sani da basira da komai shi ya azurta bayi amma bayi hikidu da abin da yake cikin zukatansu na rashin san ci gaban kansu da kansu sai ga kamar shi ya mutum shi ba wanda bai halicci kansa bai halicci kowa ba amma ya ga baya so ma a yi kana kuma ba shi ake saba ba shi kuma Allah ta'ala shi ake saba amma sai ya yafe kaga shi ake saba kuma sai yake baka hanyar tuba ya fi wasu ta tafi da zambi ka nemi gafarar zanubanka ma'ana yana buɗa maka ne yi kaza idan ɗan adam da ya ma jarabawa wani yana cewa kaza ɗin nan ba kaɗa ya kake ba shi satar ansa kuma kamar haka ne fa Allah ta'ala ka sa masa kuma ya baka satar ansa ga yadda za ka yi yafi maka goge maka ka yi istighfari zan ka ji ka tuba kawai zan goge ma na wata gani da wani ya ce ai a irin wannan ɗuma ba kamar najeriya ya ce saboda a najeriya ne tsarin da bambanci kuma kamar tarko ake yi ma'aikaci jami'in tsaro ko wani a gwamnatance za a sanya doka to kawai suna zo suna jira ka yi laifi a tsaro a ce a kayi laifi kaza ga layin da ake sonan gabakin danja ko a ran about ko wani junction iya nan inda ka gabar farin fenta nan ake tsayawa to yana gefe a tsaye ko yana kan wani benci kana tsallaka izariki ce ka tsallaka layin nan ma'ana ya saka tarkonsa ka shiga ya sunan tarkon da ake kama zabi in nan a wannan eh ashuta ya zo ashuta ka shiga yanzu shi ke nan bari ya zo ciccire ma kuma gefe kama ka kake in an sa doka za ka ga ba damuwar annan maka a karka yi wannan ba to shi dan adam haka yake in karka yi kaza banda kaza banda kaza ce Allah saka sa Allah saka yi kaza yanzu fata maki kenan kai ce Allah sa dai kai kaza to wani to amma shi Allah ta'ala sai ya ce wastaghfir li dhanbik yani magafarar ubangijinka Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yace da annabi Nuh alaihi salam fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa عليكم بدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله تعالى الله تبارك وتعالى شيء كشيء كوني مغفر وبنجيكم إنه كان غفار ما معنى غفار صفة مبالغة shi mai yawan gafara ne ma'ana in an tuba in an tuba an yi laifi an sake tuba zai sake gafarta in an sake dawa an sake tuba zai sake in an sake ko so dubu nawa ne zai sake yafi ba wai sau uku ba ne kawai sama ta gashi a to ai sau uku ne shi kenan a sau uku ne gafara ne ce mai yawan gafara ne kaga duk wannan su ake kowa shiga aljanna ne ba za ka bada sai a ce a ai jiya ma kayi sai yanzu ai an daina Allah ta'ala ce innahu kana gafara sai Allah ta'ala ce yursilu samaa alaikum midarara zai ba ku ruwan sama sosai wanda zai wadace ku wa yumdidukum bi amwalin wa banin zai karfafe ku zai azurta ku da dukiya domin ya daga cikin abin da yake kawo kunci shine yawan zunubi kuntutawar arziki ma wani ko da yana kyawun ayyuka in Allah ne ya jarraba shi da talauci zai jarraba shi amma wani kuma sanadiyar laifukan sa ne wa yumdidukum bi amwalin wa banin sai kuma ya baku haihuwa kuna yawan istighfari a samu budewar arziki kuma a samu yawan haihuwa wani ke yanzu akas kuma wato mutane sun zama iri fa haihuwar ma yanzu ba kuma so a kiyo shi kuma Allah ta'ala ganin yayi muku baiwa ne zai ba ku ƴaƴan a matsayin kyauta to kuma ma ma yanzu kuma ma ma ma so wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar zai samu ku gonaki masu dausayi rika samun guri yana naso bishiyoyi amfanin gona su kyau idan ka ƙi sai Allah ta'ala ce malakum la tarjuna lillahi waƙara latar junan lana ƙara inda malamin tafsiri daga cikin magauta suke cewa abinda ake nufi me yasa bakwa tsoron Allah malakum latar junan lillahi waƙara me yasa bakwa tsoron Allah ne inda bakwa istighfari rashin istighfari rashin tsoron Allah ne mana in kuna tsoron Allah ku yi istighfari ya yafi muku ya kai ku gidan aljanna ba saboda haka za mu yanzu kan ai mun wuce ma ko نعم ذكرنا نعم نعم فبدأ بالعلم قبل القول والعمل sai a wannan aya Allah ta'ala ya fara da ilimi kafin faɗi da kuma aiki domin sai fa'alam mana ka sani annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik wannan duka yana gwada mana cewa wato ai ilimi tukunna ilimi shine karam fari insha Allah anan za mu taɓe ta wannan shine darasi na ɗaya a cikin wannan littafi abinda na karanta mana daidai na fassara mana daidai Allah ta'ala ka sa dukkanin mu yi tarayya a cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu na'am na'am